صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد يوم أهل المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو هدوغة رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1442 wanda yake daidai da abin da 13 ko 14 kai sha hudu ko har yaji sha biyar sha biyar ga watan hudu 2021 gregorian calendar kawai da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai girma mai albarka na gofar gidan mai girma sarkin lamba jiya mun fara shiga kissa inda Allah madaukakin sarki yake ba mu dangane da wato kenan shaidan da babanmu Adam alaihi salatu wassalam yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya sujada annabi Adam ya yi girman kai yake sujada sana aka koye shi aljanna sai ya zargi Allah cewa Allah ne ya batar da shi alhali kuma shine ya batar da kansa sannan duk da haka yi roƙo a ba shi dama ya zauna a ban ƙasa har ya zuwa wata kenan ƙarshen zamani Allah ya ba shi wannan sannan kuma ya alkawarin zai halakar da bayan Allah zai fito musu ta gaba da kafirci zai fito musu ta baya da rikita addini zai fito musu ta dama da hagun da sauransu har sai ya sa ba za su zama wato kenan yawayensu suna ma Allah maɗaukakin sarki shukura ba kuma wannan shine abin da ya zaci zai yi kuma su yan adam sai suka ba shi wannan damar sai zama zatonsa ya tabbata to Allah maɗaukakin sarki sai ci gaba da ce mana bismillahir rahmanir rahim qala khruj minha mazuma madhura Allah maɗaukakin sarki sai ya ce masa ka fice daga cikin aljanna din kai ma ka fita a cikin ta maz'uman kana abin zargi maz'uman bi ma'ana mazmuman azza'amu bi ma'ana azzam kana abin zargi Allah madaukakin sarki ya zarge ka da rashin ladabi ya zarge ka da kage dan ka ce Allah ne ya batar da kai fa bima agwaita ne alhali kuma ba Allah ne ya batar da kai ba kai ka batar da kanka sannan ya zarge ka da rashin ladabi na biyu cewa za ka halakar da bayansa da sauransu laifuffuka dai kala-kala sun taru a gare shi don haka Allah da zargi ce za ka fita cikinta mas'uman kana abin zargi madhuran kana abin nisantarwa daga rahman Allah madaukakin sarki anan kaga Allah madaukakin sarki ya karfafa ma shaidan wanda la'anan Allah ta tabbata a gare shi ya karfafa masa la'ana wa da kuma korewa kora Allah masa Allah masa kora ta kai koran korar kara ake cewa kuma menene korar kare wal ibad da nisantarwa wal nafai da korewa har yanzu an mahallil malal ala cewa babu shi babu sake samun dadin zama a sama inda mala'iku suke inda rahmar Allah madaukakin sarki take bi kauli da faɗinsa da yake cewa ukhruj minha ka fita daga ciki in mun ɗauke shi a damir yana komawa zuwa ga sama ne ya fice a cikin sama ne in mun ɗauke shi damir lokacin da wannan kadiya ta faru a cikin aljanna ne Allah madaukakin sarki ya kore shi a cikin aljanna sannan ya ce masa mas'uman kana mai abin zargi madhuran kana wata kina abin nisantarwa ibnu jarir at-tabari yace ammal mas'um wa huwa al-mu'ib wanda yake da aibi yake da laifi ai kaga shine ake kora ko aibi shi yake sa a zargi mutum aibi shi yake sa a nisanci mutum aibi shi yake ja mutum bakin bakin jini wa za'amu in an ce za'amu gara mushaddadin ba tare da wata kenan an saba ba za ammu ba wata kenan ba shadda ana nufin al'aibu shine laifatawa abinda zai zama ya bata ka wal madhur al maksi ya an ce madhur shine wanda aka nisantar da shi aka zama da shi qasi ai al ba'id kenan ko wa huwa al mu'id shine wanda aka nisantar da shi al matrud wanda aka kore shi abdurrahman bin abi zaid bin abi sallam yake cewa ma na'rifu al-maz'um wal mazmum illa wahidan a iliminmu ba mu san fassarar al-maz'um da al-mazmum ba face abu guda daya don haka azzamu shine azzammu in an ce maz'uman ai mazmuman kenan ana zargin sa kenan وعن التميمي عن ابن عباس الله مدوكacin sarki da yace ukhruj minha maz'uman madhuran qala muqitan ko yace Allah yana fushi da shi kenan yana cin haushin sa an ce ya fita cikin aljanna ko ya fita a sama Allah madaukakin sarki yana cin haushi akwai makatu tsakanin sa da lamakatullahi akbar min maktikum min maktikum anfusukum ko Allah maɗaukakin sarki yana jin haushinsa a hakan nan aka kore shi aka fitar da shi a sakamakon mummuna aiki da ya aiwata sannan sai Allah maɗaukakin sarki ce masa ka je ka ka fita labanta ba aka minhu wallahi duk wanda ya bi ka daga cikinsu ko lamu a nan lamu la'aƙi ba ce lamanta ba ka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su la amla adna wanda kuma lamul kasmi ce wallahi sai na sai na cika jahannama minkum ajma'ina da ku wanda da kai din da wanda ya bi ka nayi alkawari sai na cika wutan jahannama wato kenan da ku da kaga wannan ya daidai da inda Allah madaukaki ke ce masa ka Allah sahab wa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mafura eh shikenan ka ji Allah ya kiyaye hanya da kai da wanda ya bika wutan jahannama ita ce sakamakon ku ita ce sakamakon mai gwabi ko a gare ku wasar zumani sal'ada minhum kuma duk wanda zaka yi tsikara daga cikin su kai ka zabire shi bi sautika da sautinka yawa duk wanda zaka zai zaka zabire shi da sautinka shikenan sai sa zaka yi ziyara kowa da da earpiece a wuya a menene a kunnansa banda kiɗa da gajanniya babu abin da suke ji don wayo ma da aka yi wasu shi ne sai aka kawo wasu abubuwa da sunan addini kuma da kiɗa in ka tashi sai addini ne ga mawaka sun zama ga masu mandiri ga mawaka sun zama hanyar neman kuɗi hanyar neman ɗaukaka hanyar neman menene amma kuma addini ake amfani da shi a sa sunan Allah ana zikiri ana kida ana zikiri ana kida ana yabba manzo Allah ce maka ai manzon Allah ake ake yaba da kida ko bayan kuma Allah madaukaki sarki ce ba shedan ka tsikari wanda duk kai zaka iya tsikara da sautin ka sautin iblis kuma kaga ba sauti ne na kadan abin nan ba yau ba shi da lokacin da zai sa zuzzurutun karatun alkur'ani na husari ko na na manshawi ko matarut yanzu ka saurara amma duk kada kada nan da ake da sunan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi saboda dama ai mun karanta jiya cewa daga cikin labsu da zai kawo musu ta handama shine zai rikita musu addini abinda za su yi tsammanin addini ne alhali kuma asalin sa ba addini bane amma san zuciya ne zunzurutun sa bidiyoyi za su shiga ciki duk irin wannan shirman za su shiga ciki eh aya yaban manzon Allah ake da sauransu sai mutum zai gama duk siyasa amma yanzu manzon Allah madaukakin sarki yake yi da kaɗe-kaɗe da sauransu ko wa jalib alaihim bi khailik sannan ka zabure su ka sukwane su da ka har dawakin ka sukwane su kai suhuwa a kansu yanda ka ga dama wa rajulika ko ka taka su da kafa wa sharikum bil amwali wal auladi duk ƴaƴayensu ka ibnaka yana ɗana ne kana ɗanka ne ko da ɗanka rabi na shaɗan rabi na naka rabi na shaɗan na rashin in kai sa ma ya waware gaba in kai rashin sa ma ya waware gaba ɗaya dukiyarka ma haka kana cewa dukiyarka ce amma rabi duk shaɗan ake sarrafar da shi bayi da lokacin da zai zo ana masallaci ya ba da naira dubu ɗaya amma lokacin da manya-manyan makaɗa so zai iya ba da dubu ashirin zai iya ba da dubu talatin ba shi da lokacin da zai tsaya ya sai ƙur'ani amma zai iya sayan kalanda idan ana mai ake kira in ana biki irin na sai da kalandun nan zai iya yin wannan bayi da lokacin da zai yi kaza na addini da dukiyarsa amma in ana kaza na shaidanci yana da dukiyar da zai yi wannan to kaga duk wannan Allah madaukakin sarki yayi yace shedan yayi ma duk wanda yake so a cikin mutane wa iduhum kuma ka musu alkawari ka musu alkawari cewa ba matsala ai aljanna ta mai rabo ne ai addini duk masu addini ku tsane su ko washe su kuna ga babu matsala ku ne ma kuke kan gaskiya su ma ai kaza kaza kaza a dauko laifuffukan su yayin ya malami ko wani mai addini ya yi laifi kwaya daya dauka shi duk a yaya tashi duniya kamar kai kace duniya nan ba taɓa yin laifi ba amma duna ku ku danne shi ku musu alkawari babu komai ko yawwa amma ya kamata mutane su san cewa wa ma yadihu shaitan illa gurura tabbas shaitan baya musu alkawari face alkawari na rudi domin ranar lahira zai hau kan mimbari a cikin wata ya ce masa inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa aklabtukum Allah ya muku alkawari na gaskiya in kun bi shi zai sa ku aljanna ni kuma na ce muku ba matsala ba kalabtukun amma ni na saba yanzu kun zo kun samu akasin abin da kuke tsammani da kun yi tsammanin addini kuke yi ko yanzu ga ku a cikin wuta da kun yi tsammanin ba matsala ko to yanzu ga ku a cikin matsala ni nawa alkawarin haka yake wa atukun fa aklabtukun na muku alkawari kuma na saba ko yawwa to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce musu irin wannan alkawarin ya ba shi dama kuma gashi na ta zunduma shi amma ka sani ina ibadi laisa laka alaihim sultanun tabbas bayina na gari baka da sultani a kansa shi yasa jiya muke cewa hanya guda ɗaya ce da mutum yake iya tsira daga sharrin shaidan shine ya iltija'i da Allah alluju ila Allah ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya kare ka daga sharrinsa shine kawai babu dabara ba wayo saboda baka ganin sa baka san kuma lokacin da zai zo ba baka san kuma irin makidarsa ba irin hidarsa kala kala da yadda zai fita maka ta cikin addini da ta wajen addini duk ba za ka san lokacin da zai maka wannan ba kuma yana da haba'il igiyoyi kala kala wanda ya nada tarko yake zubawa in baka fada cikin wannan ba za ka fada cikin wannan Allah ji kanwan bai a cikin wannan masallaci da in yana wa'azi yake ce tarko ne da Allah mai yawa ne kun ja in ka wuce wannan ka ji ka cikin wani ma'ana tarkon da yake nufi anan shine tarkon da shedan yake tsare yake abin yake kafawa sai ka tsallake wannan sai ka fada cikin wannan sai ka tsallake cikin wannan sai ka fada cikin wannan sai ka tsallake babu inda zaka yi ka tsira sai dai in Allah madaukakin sarki ya tsira da kai al-ma'sumu man asama Allah wanda Allah madaukakin sarki yake yi shine da haka sai mutun ya karkata zuwa ga Allah ya manne wa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi da kiyayewarsa to wanda shine zai zama wato kenan ya gagari shi to irin wayannan don haka ma shi yasa Allah da ya tashi sai jingina su akan sai ce ibadi inna ibadi tabbas lalle ni nawa bayin akwai wanda ba bawan Allah bane kowa na Allah ne ko yawwa wani mawaƙi ce duk kowa nasa ne ba wani ba nasa ba amma duk da haka a cikin hakan sai ya ware sai ya ce wa'annan bayina inna ibadi laysa laka alaihim sultan su baka da sultani akan su as-sultan ana nufin ba fawa anan gurin baka da fawa ko baka fa bi rabbika wakilan Allah madaukakin sarki ya isa ya zama mai jibintar lamari a gare ka in Allah ya jibinci lamarin mutum to na mutumin ya tsira to mu je mana
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري ما وري ما وري سو ما وري عنهما من سوآتهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
Allah barakakin sarki ya ce bayan ya yi wannan magana a shaidan za ka dawo kan annabi adam kuma ce ya adam uskun anta ba zo jikar janna kai adam ka kwantar da hankalinka da kai da matarka iyalinka ko ku zauna a cikin aljanna kai ba za ka yi sujada ba eh ka fi karfi eh to shi ke da fita aljanna to tafi abinka ta wannan ne dalilin da yasa suke cewa a lokacin a aljanna ne aka kore shi duk da cewa wasu sace a cikin malakutu sama ga adamu yi masa sujada ya ce ba zai yi ba aka ce to shi kenan ya fita kai kuma an tawazaujuka kai da iyalinka uskun aljannata ku zauna wato kenan a cikin aljanna din fakula ku ci abin da ya yi muku min haisu shi ituma ta inda kuka ga dama amma wala ta karba hadhihi shajara ga wannan bishiya kar ku je kusanta fa ta kuna min zalimin sai ku zama daga cikin wanda za su zalunci kawo kansu kaga anan Allah madaukakin sarki yana tunatar da mu annahu abaha li adam Allah ya halatta wa annabi adam alaihi salatu wassalam wa zawjihi da shi da matarsa hawa'u ya halatta musu aljannata zama a cikin aljanna cewa aljannata su ne Allah madaukakin sarki halatta musu an yi akula min ha su zauna a cikin aljanna su ci duk abin da suke so jami'a thimariha duk kayan wato kinan marmari na gidan aljanna illa shajaratan wahida sai dai bishiya wadda take kwara daya وقد تقدم تقدم الكلام على ذلك في سوره البقره mun yi dogon bayani akan wannan akan wato kidan a cikin suratul baqara cewa wace irin bishiya ne Allah madaukakin sarki ya haramtawa annabi adam ya ce kar su ci fa inda zalika to da haka fa ta faru kai fita aljanna dole zai fita ko kuma ku zauna a cikin aljanna ku gwangwaje to a wannan lokacin ne kuma hasada huma sai shi shedan din sai fara fasu hasada kuma a yanzu kan ba shi ya zama kaskantacce ba dama girman kai kullum ai yana satsar da mutum ne kasa ko alkibru ya wurdai man nadani fi fihi ko fiha wada'tuhu girman kai kwarjan lena ne wanda ya ce zai shiga mu yi tarayya da dalilin shi to zan yarbar da shi to yanzu an yarbar da shi da haka sai hasada kuma sai ta shiga wasa afil makari sai dinga wa daukan matakai kuma zai yi makirci ma annabi adam alaihi salatu wasalam wal waswasa da kuma waswasi wal khadi'a da yaudara me yasa zai haka li yasalbuhuma ma huma fihi dan ya raba su da abin da suke cikin sa wato kenan mina ni'mati na ni'ima wal libasu da sutura alhasan wanda yake mai kyau yanzu Allah maɗaukaki sarki nuna ni'imar da ya musu sai tunanin kuma to bari ya zabi yanzu an dauki matsayin a fasa kowa ya rasa haka dama ake yawa idan ka tabbatar ba za ka samu abu ba sai ka dauki matakin a fasa kowa ya rasa don haka yanzu tun da shi bai samu ba adam alayhi salatu wasalam shi ma wato kenan ya rasa wannan yana cikin dalilin da yasa aka ce sabon Allah da aka fara yi da hasada ne ko kuma sabon Allah da aka fara yi da girman kai ne da girman kai sai kuma hasada sai ta shigo don haka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya karanta da shi kullun ya rika tsoron Allah madaukakin ya rika roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi daga sharri mai hasada min sharri hasidin idza hasada annabi sallallahu alaihi wasallam kullun ya sallar safiya yakan karanta kul a'udhu bi rabbil falaq akalla sau uku kullum bayan sallar asar yakan karanta kul a'udhu bi rabbil falaq akalla sau uku saboda ya nemi tsarin Allah daga sharri mai hasada dan mai hasada lokacin da ya hasada din nan tana iya kama mutum tana iya kama mutum za a iya maka hasada a raba ka da abu to da ka mutum kullum ya nemi tsari daga hasada to yanzu ya rasa wannan sai ya shiga hasada shine sai ya je same su yake ce musu ma na hakuma rabbukuma abinda ubangijin ku nan ya hara ya hane ku an hazi shajarata ko an hazi shajarata daga wannan bishiya ba dan komai bane illa an takuna malakai ne sai dai dan kar ku zama mala'iku guda biyu idan ka ci kai adamu zaka zama mala'ika ke ma zaki zama mala'ikiya ko ai ya hana ku ne li Allah ta kuna malakai ne dan kar ku zama mala'iku guda biyu awul khalidin ko kuma ku zama masu dawama wato kenan hahuna a nan gurin walau anna kuma akaltuma da Allah zai sa ku ci min ha daga wannan bishiya la hasala lakuma zalikuma da wannan ya tabbata gare ku in kun ci tabbas wato kenan za ku abin nan da ku za ku samu tabbata za ku zama tabbatattu za kuma ku zama mala'iku to shi kenan sai ce ya adam hal adulluka ala shajarati ko menene hal adulluka a wani aya kenan ko yace ya adam hal adulluka ala shajarati kullin wa mulki la yabla bana nuna maka bishiyar da in kace zaka dawama ba bana nuna maka bishiyar da in kace zaka samu mulkin da ba zai kare ba da wannan dalili na mulkin nan wasu malaman kira'a suke karantawa illa an ta kuna malikai ne maimakon malakai ne yau sai da ku zama masu mulki guda biyu ba mala'iku ba kenan ko yau duk da wannan kira'an tana da ruwayan tana da rauni amma sun istidlali da wannan cewa za ku zama malikai ne ta haka Allah dan Abbas ne yake cewa kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya nuni cewa ai kafin adamu ba a taɓa yin wani sarki ba ballantana su su zama sarakuna don haka ba sarakuna ba ne ta haka kira'an malikai ne tana da rauni malakai ne ɗin da ita tafi zama tunda akwai mala'iku kafin adamu da na na hawa'u tara ka za ku zama wato kinan mala'iku guda biyu ko kuma ku zama wato kinan masu abin nan masu dawama za ku samu mulkin layabula mallaka mulki wanda ba zai ba zai zama ya kare ba mun gane wannan ai ma'ana yayi masa haka ne li Allah ya kuna malakaini ka qaulihi yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah baraka ta gina muku bayani dan kar ku bata ai li Allah tadillu ko yubayyinu lakum cikin wata aya Allah ce yubayyinu Allahu lakum an ta dillu ai ma'anansa ya bayyana Allah lakum Allah ta dillu sai aka shafe abin nan nan ma illa an ta kuna malakai shine illa Allah ta kuna malakai ya muku haka ne dan kar ku zama mala'iku guda biyu mun gane wannan yanzu hasadan da ya fara kina ya fara makirci yanzu ya yi wasu wasi wasu wasi shine ya cusa wani akida a cikin zuciyarsu ya sa musu wasu wasi ya sa musu shakka ya samu ya kawo lafsu shine rikitarwa tsakanin fahimtar abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba saboda kaga yanzu wannan shine wasu wasan da ya musu a cikin zuciyarsu da yake nan na biyu ce wa kasama kuma sai kuma ya rantse musu ya rantse da Allah ce wallahi in kunci za ku zama mala'iku wallahi in kunci za ku dawwama wallahi in kunci za ku tabbata da sauransu kasama kuma ai wato ma'anarsa shine halafa lakuma billahi ya rantse musu da Allah yace musu inni lakuma laminan nasihina wallahi ni ina muku nasiha ne nasiha nake muku nasiha nake muku fa inni ni da kake gani dinnan min kebala kuma hahuna ta bangaren ku anan nake na san komai da koyo wa alamu biha bi hadal makan a wannan gurin ni ina da ilimi na san komai da komai وهذا من باب المفاعلة والمراد abin da ake nufi da wannan shine wato kenan ahadu tarfaini in kan ce in ka ce wa qasama kuma abin da yake nufi anan qasama babin fa'ala yawanci baya daukan mutum ɗaya sai dai biyu in ka ce tashajara sai da ce fulanu ma a fulani taqatala fulanu ma a fulani baya daukan mutum ɗaya sai dai biyu haka wasu daga cikin malamai na hau suka gini to amma a nan ya zama ya saba wa ka'ida ce wa qasama ala wazan fa'ala shi shi ɗaya ne rantsuwar kaga nan bai dauki guda biyu ba kenan ko yawwa saboda sai musu rantsuwa yace musu inni la kuma laminan nasihina wallahi ni nasiha nake muku akan wannan don haka shine sai suka rudu annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya rudu sama da rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake yake yake yake cewa mu'mini innal mu'mina yace mu'mini wato za a iya yaudaransa za a iya rudansa musamman in aka yi masa rantsuwa in aka masa rantsuwa amma munafiki ko kuma wato kenan fajiri shi ko an yi rantsuwa sai ya tsaya yana shakka a cikin lamari amma kuma duk da haka yaudarar da za a yi ma mumini ya fi zama masa wato kenan karimci akan wato kenan wanda zai tsaya ya ki wato kenan in an faɗi gaskiya mun gane wannan shi mumini za ka iya yaudararsa da zaran ka rantse da Allah ka rawar masa alwalarsa sai ya haƙura haka abin da ya faru da adam alaihi salatu wasalam da ya ce musu wallahi nasiha nake muku wallahi gaskiya na faɗa na rantse da Allah shikenan sai suka yadda har sai suka manta da abin da Allah madaukaki sai ke faɗa musu cewa su karkuci wato ke wannan wannan bishar wa kasama ma inni lakuma lamina nasina saboda ka sai rude su a cikin wannan to mu je mana
فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ودثقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
Allah madaukakin sarki ya ce fadallahu ma bi gururi sai shi shedan din wato kidan sai rudar da su ta hanyar wato kenan yaudara Abdurrazak ya yi ruwa daga Abdullahi dan Abbasin yake cewa kanat shajara allati nahallahu anha Adam alayhi salatu wassalam wa zawjatahu as-sumbula bishiyan da Allah maɗaukaki sarki ya haramta ma Adam da shi da matarsa bishiya ce wadda take ta kunshi tsiri ne wanda yana da zangarniya ta haka falon ma aka lamina lokacin da suka ci badalla huma sau'atu huma sai al'auran su sai ta bayyana a fili wa kana allazi wara anhuma min sau'atihima asfaruhuma sai ya zama wato abinda da yake rufe da suturarsu sai ya yi sai zama abinda ya rage kawai inda zai iya suturcewa shi ne sai zama musu kamar farce na sawu da na kafa duk suturar sai ta lallaɗe ta zama iyaka ta ɗan rufe iyaka kan yatsun sawu da yatsun kafa sai ya zama babu komai a jikin a jikin su kenan ta haka wa dafi kayan spani alaihi ma min warakil janna sai suka dinga kamowa ganyen wut aljanna suna ganyen bishiyoyin aljanna suna yagowa don su rufe al'aurarsu nan akwai ishara cewa al'aura abu ne wanda ke wajibi a rufe ta a nan allah madaukaki sarki ya kira ta da sau'a in an ce sau'a abu mai muni daga su'u ne me yasa aka muce mata sau'a saboda dan adam ransa yana ɓaci in aka kalle ta dan adam baya son a kalli al'aurarsa duk wani mai hankali kallanta yana munana masa shi yasa ake kiranta sau'a a babin kinaya amma asali abin da ake fi al'aura kina sai ya zama al'aurarsu ta bayyana maza maza sai suna yagowa ganye suna rufewa da haka kenan wannan yana nuna mana cewa a musulunce wajibi mutum ya sace al'aurarsa wajibi ya sace al'aurarsa imam shafi'i yana cewa ko da ta kai ga sai dai mutum ya ciri ganye don ƙarshen talauci ya rufe al'aurarsa to wajibi ne sai haka ba zai istidlali da cewa ba ni da sutura kwata-kwata ba duk wani abu da yake mafi saukin da zai samu ko ciyawa ko ganyen bishiya ko wani abu ko takarda ko menene wanda zai carumo a kusansa ya zama ya rufe al'aurarsa wannan al'amari ne wanda yake wajibi shine kuma a babin muru'a shi da kuma abin da yanzu tsari yake kokari ya yaye yake ƙari da duniya take tafi a kansa yake ƙoƙari ya yaye wanda aka fi kowa so ya suturce jikinsa ya mace ne tsarin bature shine ta kan mace ka farawa za ka ga duk inda ka ga turawa za ka ga bature zai iya sa shat ya sa dogon wando amma matarsa rabin ta tsirara ne rabin ta tsirara ne iyaka nan ne duk matansu haka suke haka kuma yanzu duk matan duniya wanda suka ɗauki ɗabi'a irin nasu musulunci yana kokari a suturta so kuma suna kokarin su yayi don haka yanzu sun daina magana hijabi sun daina magana daura dan kwali kuma wannan akida kullum so suke su tusata a cikin kasashen musulmi yanzu nan garin ka je karan sallah ka gani yadda yan mata za su fito ƴaƴanmu an cire hijabi an jefar an yi kitso wadda kowa sai ta yi kokari ta bayyana wa duniya a ga kyan kitsanta duk yarinyar da ta kware a fim to suturanta ake kokari a je teloli su kware a iya dinka wannan suturar wanda ita kuma suturar ne wanda take ba mai rufe asiri ba hakan na ake kokarin koyi ba don koyi ba saboda a taimaka wa shedan wajen implementin wannan ya yi suturar da shedan ya yi akan iyayen mai fara ya yayi suturar annabi adam alaihi salatu wasalam babanmu ya yayi suturar na na hawa'u mahaifiyarmu duk mutumin da zai je sami iyayenka ya musu tsirara a ya kamata kai da kanka ka fahimci cewa wannan mutumin har abada kai da shi kai da shi babu magana shiryawa na biyu Allah madaukakin sarki ya ce maka inna shaydana lakum adu ko lakum adu ne shaydan abokin gaba ne a garku dan haka fattaki zuhu aduwan kuma ku rike shi abokin gaba wannan qur'ani ya faɗa wannan balo balo lau ku yace inna ma da'u hisbahu liyakuna liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran ku ne don ku zama 'yan wuta aikinsa kenan kawai ya mai da ku ku zama 'yan wuta sadaka al'ummarmu tana bukatan gyara sosai a cikin wannan lamarin hijabi shine mutuncin 'ya musulma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu manya-manya akan mutumin da ya bar al'auransa a fili don haka yana da kyau mu fahimci daga karantarwar wannan aya din daga inda shedan ya fara yana da rudar su da suka ciwo da bishiya kawai a sakamakon wannan aka ce an na hawa ta fara ci sai babu abin da ya faru adam yana ci shi kenan sai gaba daya suturan su sai ta yayi bishiyoyin ma inji al-imam al-qurtubi da suke yagowa ganyen nasu kowace ganyen bishiya ta ce a karka taba mun ganyena wannan man yaje zai yago ta a karka taba mun kai da ka saba wa Allah bijoyi a gidan aljanna suna gori annabi adam sai baure ne kawai ta rufa masa asiri ta bashi ya yaga ya rufe matar ta sama ta yaga ta rufe saboda haka wannan karcin da baure ta yi sai Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka sai zama za a bace ta cikin alkur'ani wattini wa zaitun ko sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya zakin wajenta daidai yake da zakin cikinta kaga wasu abubuwa ai sai ka bare na bayan sa dan kace da cikin tukunna nan ne inda zakin yake amma bare da wajensa da abin din sa Allah madaukakin sarki ya equalize zakin sa sannan ya sanya shi daga cikin albarkar da Allah madaukakin sarki ya bashi ya sanya shi yana ba da ƴaƴa sau biyu a shekara yana ba da ƴaƴansa duk wanda ya san baure ya san haka ne yana ba da 'ya'yansa sau biyu wato kenan a shekara wannan kuma har yanzu in ya tabbata yana karatar da mu cewa idan mutum ya shiga halin kakanika yi tallafa masa ake in mutum ya shiga halin kakanika yi tallafa masa ake kar kai amfani da wannan halin kakanika yi da ya shiga kawa sauka ka yanka shi mun gane wannan domin wannan maɗabi'ar mu ne bari ba da misali mutum ya je shi asibiti ya kai mara lafiya marar lafiyarsa ya mutu ya ne mota zai dauka ya kai gida gawar motar naira dubu misali biyar za ta ɗauki shatar motar ta kawo nan amma yanzu tunda an masa mutuwa sai a ce sai dubu goma saboda mai an ga ya shiga halin kakanika yin sai a ƙara masa ninkin abin nan ba haka ba yake faruwa ba haka yake faruwa ko kuma da daddare sai a ƙara farashi saboda kaza a daidai lokacin da kai kuma kake bukatan a tallafa maka duk lokacin da ka shiga halin kakani ka yi a lokacin kana bukatan taimako ne to mu kuma sai amfani da wannan damar yanzu lokacin da abinci ya kare a gari wani yana da shi sai ya daga farashi sai ya daga farashi lokacin kuma al'umma suke bukatan a tallafa musu kuma shi yana da shi ya loda ya loda ya loda ya loda ya cicika duk gurare yanzu lokaci ya zo shi damina ta yi kudi ya kare abinci ya kare ga hankali ya koma kan gona daidai lokacin da ya kamata a tallafa ma mutane su samu su kai bakin gaci in da ya sai shi naira dubu goma ne sai ce zai dubu ashirin yanzu ya wa saukarsa da aka je wannan gabar ko kuma a lokacin mutum zai daga gonarsa zai saya gonan za ta yi dubu ashirin kai kuma sai ka ce to in ba dubu bakwai ba kai ba za ka saya ba ba da alternative kuma tunda gidansa babu aminci ba za su mutu ba dole sayar maka irin waɗannan ɗabi'u namu suna da yawa kaca-kaca kun ga idan wannan kisa da imamul qurtubi ya kawo ta tabbata ita ɓaure da ta taimakawa adam alaihi salatu wassalam ta bashi ganyen ta ya rufe al'aurarsa Allah sai karimta ta saboda idan ka ga mutum ya shiga halin kakanin kayi in ka tallafa masa Allah madaukakin sarki wato kenan zai iya zai tallafa maka kai ma Allah madaukakin sarki ta'arifu ne menene firraqa'i ko yawa ta'arraf ila Allah fi raka ya'rifka fi shidda ka nuna sanayya a Allah madaukakin sarki lokacin sauki lokacin tsanani sai kuma Allah madaukakin sarki ya taimaka maka yanzu kai ne kake da saukin a hannunka mutane suna cikin kunci to tallafa musu a wannan kuncin nasu kai ma ran da ka shiga kunci sai Allah madaukakin sarki sai ya bude maka wato kenan hanyoyi daure a ɓaure dai ɓaure babu ɓaure yanzu babu ɓaure a cikin jejin namun nan akwai ɓaure kaɗan mana ya rage akwai eh a'a ya'yansa kamar ya'yan yande suke babban yande ne babban yande ne gina can ana cin ɓaure har ba a tona cikinsa saboda kiyashi yana shiga ciki yadda kaga yande ko dirimi da ɓaure duk layin 'ya'yansu iri ɗaya ne illa ya ka wancan ya fi girma ya fi zaƙi kuma shine yanzu ya ƙare ko duk yan ma ya ƙare ba yan ma da dirimin yanzu babu to ina muke wa kasa mu kuma ilila kuma da minan nasu hina ya musu rantsuwa ko ina gudun ne malam eh adaga adaga kai subhana alaihi ma min waraqil janna ana da kuma rabuwa sai ubangijinsu Allah maɗaukakin sarki sai ya kira su sai ya ce musu alam an hakuma an tilkuma shajarata ko alam an hakuma ashe ban hane ku ba haka ne an tilkuma shajara daga barin wannan bishiya din ban hana ku cin wannan bishiya ba yanzu da suka ci al'auransu ta bayyana a fili suka nemo ganye suka rufe ayyansu ma guilty consciousness ya shiga cikin jikinsu jikinsu zai yi sanyi dama Allah ya hana ko sun yi tsumu-tsumu sun rasa inda za su sa kansu sai ubangiji ya kira su ce ah ni ba na ce karku ci wannan bishiya din ba ne ubangiji Allah maɗaukakin sarki ka ce kar mu ce wa kullu kuma inna shaytana lakum aduwwun mubin ban ce muku shaytan abokin gaban ku bane Allah maɗaukakin sarki ka gaya mana ko yawa to wannan magana kun ga adam alaihi salatu wasalam aka tsike da sayan za a tsike mu ranar lahira a ce alam ya tukum nazir me za mu ce kalobale haka ne ya ubangiji ba za mu yi musu ba a wani lokacin to mutum ya kiyaye wannan shi sake cewa a asibu an fusakun qawla an tuhasabu wazinu bil qisdas al mustaqim kowa ya wa kansa hisabi kafin a zo a yi masa kaga annabi adam alayhi salatu wasallam yanzu jikinsa da sanyi da Allah madaukakin sarki ce masa a'a ba na hana ku ba eh ka hana ban ce shedan abokin gaban ku bane dan me za ku yarda da shi to kaga wannan abu ya faru zahiratan mun je mun sani yet kuma mu ƴaƴan adam yet muke bin shedan a cikin wannan lokacin Allah sauka qala sai suka ce rabbana ya ubangijinmu ai ma'ana ya rabbana ya ubangijinmu akwai wato kenan fihi mahzuf akwai abin da aka shafe ai sai suka ce ya rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawukanmu mun zalunci kawukanmu yanzu sun yi ikrari da zunubinsu yanzu ko a duniya ana matsala ta kai ka ta rikici na rashin gaskiya a kotu da kaje sai ka tambayi alkali alkali tambaye ka sai ka ce eh kaza ka yi alkali sai ce baka wahal da shari'a ba don haka inda halin sassauci zai iya maka sassauci taka da ba haka ba amma idan ka ce san ba haka ba aka kada nan aka kada nan aka kada nan aka je aka nemo lauya aka shiga aka fita daga shi kana ta abin sai aka tabbatar maka da laifinka to kaga hukuncinka ya sha bamban hukuncinka ya sha bamban amma karo na farko kace eh haka ne ko a gurin yan sanda ne karo na farko kace eh haka ne dudu ka riga ka gama abin nan baka wanda ba da shari'a ba amma in ka musa to shikenan to yanzu matsalar mu shine muna yin laifi amma ba ma yadda mun yi laifi muna yin laifi ba ma yadda ba ma yin ikirari sai dai mutum kuɗi shi zuwa ga wani wani ne kamar da shi shaidan ya karantar da mu da yake cewa rabbi bima agwaitana agwaitani Allah dalilin halakar da ni da kai kaga yanzu Allah ne halakar da shi amma ba shi halakar da kansa ba amma kuma Allah ya halicce shi ya ba shi komai da komai ya ce masa sujada ya ce shi ba zai yi ba amma kuma hakan yana ganin Allah madaukakin sarki ne ya halakar da shi to fatsalar mu kenan hatta a rayuwa ka ajiye maganin addini wani lokaci sai muna kallon talaucin mu ai dalilin kaza ne kamar yana da faɗa jiya ai gwamnati ba ta kawo tallafi ai wani bai yi kaza ba ka duba ne dan uwana ne yana da kudi amma ba zai dauka ba dan me ba za ka cika nema ba ka fitar da duk wasu abubuwan da suke za su hana ka ka tsaya kai ba ka nema amma sai ka kafa hujja wane ya hana ni jari wane ya min kaza kullun in dai zaka tunkuɗe laifi a kanka to ba za ka taɓa daidaituwa ba kaga na annabi adam alaihi salatu wassalam yana suka sha bamban da shaidan kidan shaidan yace bima agwaita ne su kuma suka ce rabbana zalamna anfusana Allah madaukakin sarki tabbas mun zalunci kawo kanmu wa in lam taghfir lana in har baka gafarta mana ba wa tarhamna ya Allah in har baka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin wallahi za mu daga cikin wanda suka yi hasara a rayuwa za mu zama daga cikin wanda suka hasara yanzu shaidan ya sa su a cikin kangi amma abin da ya fitar da su a cikin kangi sun komo zuman ne a jikin Allah ne ko ba ka bane daga ce maganin shaidan alluju'u ilallah mutum ya manne ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki dan haka Allah madaukakin sarki yanzu kai ne muke abin in baka gafarta mana ba in baka ji kanmu ba shikenan ai mun gama lalacewa Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza wannan shine abin nan fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi Allah annabi adamu ya karbi kalmomi daga gurin ubangiji sai ya tuba wannan sune kalmar shine rabbana zalamna fatalaka adamu min rabbihi kalimatin to kalimatin din sune wannan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan daga gurin ubangiji ya nemi Allah ba bashi a kalman da zai tuba kuma Allah madaukakin sarki ya lakana masa su sannan sai ya furta su ya ce ya tuba matarsa ta furta su ta ce wato kenan ta tuba ta ce in kuma bakar tuban ba Allah za mu zama daga cikin masu asara
qala bi'u بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
الله مرحبا كنت كيتشي قال اهبطوا فأكتشي مسو الله سيتشي مسو اهبطوا تو كسوكا كسوكا da ma shi da an ce sare sauka ko to sai aka ce adamu ma ya sauka matar tasa ma ta sauka da shi sai ya amfani da damirin jami'i ehbitu ku sauka gaba ɗayan ku daga ina daga sama ko kuma daga aljanna ku sauko daga can sai ku kawo a dawo da ku ina wannan gidan duniyan da muke cikin nan shine sai aka dawo da su wannan gidan duniya Allah madaukakin suke ce ba'dukum li ba'din adu sashen ku ya zama abokin gaban sashe saboda kanwar ba za ta taba jikuwa ba ba ta taba haduwa ba tsakanin adamu da iblisu ba za ta taba haduwa ba saboda shi iblisu ya riga ya shata layi ya goga wuka a wuyansa cewa ba zai bi Allah ba adamu kuma ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga ba zai abin ba almu'minu wal kafir la tatara anaruhuma da mumini da kafiri wuta su ba za ta haduwa a makayi guda ɗaya ba ba za ta taba haduwa a makayi guda ɗaya ba don haka ba'dukum li ba'din adu duk abin da yake na shedan ne to adamu wannan abin ba nasa bane ba zai kuma taba yadda da shi ba ba zai kuma taba amince masa ba yanzu ta kona shi ko sau daya to ba za a yi da biyu ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaldugul mu'min fil juhri marratain mu'mini ba zai sa yatsansa a rami a harba ya zare ya sha azabar wannan harbin ya sake kuma dusa cusawa kaga ba zai yiwu ba duk mutum mu'mini na karo da farko kan ko da kwai da tutsiya na bugawa amma fa ba za a kara ba yawwa duk inda mu'mini ya kuskure ta ba zai dai sake ba duk inda ya darjiya talala ko ta dauke shi salman do ya ɗebe shi aka zindama shi a ƙasa ya ga yayi aiki na sabon to ba zai sake maimaita wannan ba saboda haka hanyar sai ta zama daban-daban ba'du kuma libadin azu sashen ku da sashe su zama wato kenan abokan gaba wala kun fil ardi mustaqarr sana Allah madaukakin sarki yace za ku samu abin da ake kira al-istiqrar a ban kasa a ƙasa nan ban ƙasa ku je ku kowa zai samu mustakar shine gurin tabbata ya sha ya samu guri ya sassare bishiya ya gyara ya yi ɗaki ya shiga ciki ya rika kwana ya fita ya tafi neman abinci ya dawo ya kwanta da biya neman abinci ya dawo ya kwanta ya samu nan ne gurin zamansa shi kenan istikrar ya haifi 'ya'yansa in ya mutu ya bar su su ma su ci gaba wannan shine process da aka yi tabi har ya zuwa yanzu nan aka zo aka same mu yanzu nan daga cikin zuriyar annabi adam alayhi salatu wassalam mu ma yanzu mu mutu iyaye mu sun mutu sun bar mu mu ma yanzu mu mutu mu bar na baya su ma su mutu haka za a yi cigaba da tafiya haka da shine ma'ana mustakar wannan duniya ta zama wato kidan wuri wanda yake abu static duniyar ta ta zanna a yanda take ko yawwa in an ce istikrar shine tabbata Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha mustaqar shine guri ɗaya wanda yake tabbatace saboda ka jarir shams gudana na na rana da Allah madaukaki sarki faɗa ce a gurin a jikin wani abu ne wanda yake guda ɗaya wanda take tabbatace a jikin sa haka take jujjuyawa jas kaman fanka kaga fanka tana ta gudu gurgurgur amma kuma li mustaqar a jikin wani abu wanda yake tabbata ce Allah ya ce lakun fil ardi mustaqar kuna da gurin tabbata kowa ya je ya zauna ya nemi gidan shedan ma ya nemi guri ya zanna mu adamu ma ya nemi guri ya zanna shedan ya yaya ya zuriya adamu ma ya yaya ya zuriya har sai ran da Allah madaukakin sarki ya nufin ta da duniyar gaba daya to shikenan sai ta da ita wato kenan gaba daya lakun fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahin sanan kuna da kayan jin dadi zuwa wani lokaci wanda yake kayyadadde lokaci ga daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo Adam alayhi salatu wasallam sai aka bude masa harkar noma dan ya samu abinci ga itaciya kafin ya zo duniyar nan an yi ta miliyoyin shekaru Allah kadai ya san miliyoyin shekarun da take ciki cike take da bishiyoyi cike take da koguna cike take da abinci babu bishiya guda ɗaya da zaka je jikinta baka samu ƴaƴa ba babu kuma bishiya da zaka je ka taba jikin ta ka ji ɗaci ko bori ko ganci kowanne mai zaki ne sabon Allah maɗaukakin sarki da ake shi yasa duk suka dinga fedin awo suka dinga fedin awo har ya zama sara iyaka wanda suka rage yanzu masu zakin su ne iyaka wanda suka rage saboda haka Allah maɗaukakin sarki za ku samu abin da ake kira mata kayan jin daɗi na morewa akwai dabbobi duka a jeji suke daga baya aka fara kamo wa'insu ana mai da su dabbobin gida sai a kama a rike a daure saboda a rika samun yayayensu aka samu dabbobin gida wasu har yanzu suna nan a jeji da haka za ku kama dabbobi ku yanka ku ci wannan mata ne wannan abu zai tsoro ku dauka ku sha wannan zai ku dauka ku sha ku ciri wannan har in ya fara karewa ku dauki dan ku shuka saboda ya sake tsorowa ku yi amfani da shi duka wannan mata ne Allah madaukakin sarki ya tsatsaga koguna Allah yana ruwan sama yana abubuwa ga iska duka da ni'imomi ne na Allah madaukakin Allah ya ba ku mata amma sai ya ce ilahi ne zuwa wani lokaci wanda yake kai yadda hinin Allah madaukakin sarki sai iyaka wannan lokacin daga nan zuwa ran da duniyan za ta tashi gaba daya wani lokaci hin yana nufin gajeren lokaci ko wala kun fi haji malun hina turihuna wa hina tasrahun kaga gajeren lokaci ne halata alal insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkuran dogon lokaci ne yanzu nan da kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hinin Allah kadai sanar da zahinin din zai kare dan sai da duniya nan ta kare sannan hinin wanda hinin zai kare to da ka Allah madaukakin sarki ya ba ku wannan wa mata'un ila hinin qala sai ya ce fi hata hayyuna to san don lokacin da suka dawo suna tunanin komawa Allah ya ce musu a'a ai anan din ko za ku rayu fiha tahayyuna a wani riwaya imam al-qurtubi yace da adam ya sauka jibril sai ya zo shi da ƙwariya da gatari da magirbi da iri a cikin ƙwariya ya dauki gatari ya sare bishiya tunda duniya lokacin a cike take da bishiyoyi ya sassare ya dauki magirbi ya kakkafta kasa ya dauki iri ya shuka sannan abu ya tsoro ya abin ya gyara sannan ya kai matarsa ta dafa abinci kaga wahala ta fi dama Allah madaukakin zai ce masa ka zauna a cikin aljanna in ka zauna a cikin aljanna ina laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'ara ba yunwa a ciki babu kuma tsareci wai na kala ta zama fiha wa la tadha babu kishruwa a ciki babu fita hantsi babu fita hantsi to yanzu tunda ya fito duka wayannan za su faru in bai nemi sutura ya rafi jikinsa ba ba wanda zai sake samu masa sutura da automatic ne a aljanna automatic ce aljanna sutura automatic ce amma yanzu a duniya sai ka nema ka rufe al'auran ka kuma rufe al'auran ya zama wajibi da abinci aljanna automatic ne yanzu sai ka yi wahala da babu ma ranar a cikin aljanna yanzu akwai rana sai ka fita hansi da sauransu da ruwa kawai bukata za ka yi sai ya zo shi yanzu sai ka tona rijiya ko ka je kogi ka ɗebo in kogin a kusa yake da dai sauran irin waɗannan abubuwa ɗin ko a hakan ne Allah ya ce musu fiha ta hayyauna a cikin ta za ku rayu da irin wannan wato kenan matsalolin wa biya ta mutun kuma a cikin ta za ka ranku za ku mutu a cikin ta wa min hatukura juna sannan daga ƙasar ne za a fitar da ku ranar da za a wato kenan hisabi ta masha Allah
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوي ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
الله مدوكاكين ذلك يا بني آدم يا كو يا آدم yanzu kuma kiɗabe an wajaha shi zuwa gare mu mu ‘ya'yan adam an gama da adam alaihi salatu wasalam ko ya ku ‘ya'yan adam da haka so a ‘ya'yan adam mu kenan yanzu da mu ake kan Allah ce haƙiƙa an zanna alaikun libasan mun saukar muku da sutura mun saukar muku mun ba ku sutura me yasa ya kawo magana sutura saboda muhimmancinta mai magana cewa a cikin aljanna ma akwai sutura lokacin da adam alayhi salatu wasalam ya ce wannan bishiya sutura jikinsa ta yayi matsala ce ta same shi don haka ya nemi alternative ko da ganye ne ya samu ya rufe kafin Allah ya gafata masa a dawo masa da sutura jikinsa to yanzu Allah madaukakin sarki ya ce na kawo muku sutura ma'ana na kawo muku dalilin sutura a nan Allah madaukakin sarki yana ba da labari ala ibadihi a bayinsa bima ja'ala lahum min al-libas ya sanya musu sutura warishi da kuma wato kenan gashi gashi ko na tsuntsu ko na dabba ana yi sutura da su akwai wasu kasashen da dabbobin sai su zo su yanke gashin su yanke gashin da shi suke riguna musamman kasashen irin eskimos inda suke cikin ɗari kowane lokaci da sanyi da kankara din nan suna amfani da wannan gashin don haka balle ba su satar al'aurat sutura ita amfaninta shine rufewa al'aura wahiyar sau'at shine wato kenan al'auran mutane warishu shi kuma gashi ko wariyash ko kuma rish shi kuma shine ma ya hamilu bihi a zahiran wanda ake amfani da shi wato kenan a zahir na farko kamar na auduga ko kuma kirtani ko makamacin wanda shine zaka saka na gashin kuma shine za a dora ta baya larabawa sukan yi amfani da shi wajen yin tanti a da kenan sannan yanzu turawa kuma sukan je mai shi su kome da kome su yi riguna su kawo har kasar na sukan zo da irin wannan sutura mai gashin da sauransu far awal min ad-daruriyati wa rishu min at-takammulat na farko abinda ake irin wannan sutura din na daruri ne dole mutum ya rufe jikinsa shi kuma wanda ake amfani da shi yana daga cikin wato kenan al-mukammalat shine wato kenan dan ado ko dan rufuwa saboda sanyi ko don yin tenti saboda sanyi saboda gashi insulator ne body conductor ne na heat haka kuma sanyi in ka rufu sanyi ba zai ratsa sosai ba musamman ma lokacin sanyi sanyi ba zai ratsa ba saboda insulator ne ba zai bar sanyin ya shiga ciki ba saboda ka ana amfani da shi wani lokaci saboda ado wani lokaci saboda kariya a sanyi ko wani abu makamancin wannan to duka wannan Allah madaukakin sarki yace ya ba ku nau'i na sutura kala kala amma duk da haka wal ba su takawa zalika khair akwai wata sutura kuma ta tsoron Allah ta tsoron Allah to ita wannan sutura da ita tafi alkhairi kenan akwai sutura wanda ta zahiri da muke sakawa akwai kuma sutura wanda mutum zai ado da ita ta tsoron Allah ko ko kuma anzalna alaikum libasan yuwari sawatukum warishan wa an zanna alaikum libasar takawa yawa Allah ya kawo wannan ya kawo wannan domin duk mutumin da ya karanta alkur'ani ya masa kyakkyawan fahimta ya aiwatar da shi da ya kamata ya samu sutura ta takawa wanda kuma ita wannan ita ce tafi wato kenan alkhairi a gurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da ita ne zai kare shi a rayuwar duniya da ita ne zai sanya shi wato kenan a gidan lahira wasu daga cikin malamai sukan ce wa libasu taqwa bin nasbi wa libasu taqwa bin nasbi wasu kuma sukan karanta shi bin raf'i wa libasu taqwa alal ibtida ya zama wato kenan mubtada wa zalika khabaruhu ko yawa zalika shine khabar na wannan wannan mubtada wa ikhtalafa al mufassiruna malamai masu tafsiri sun daɗe juna fahimta fi ma'ana a ma'ana me ake nufi da libasu takwa ikrima yake cewa yuqalu huwa ma yalbisuhu almuttaqun abinda masu tsoron Allah za su saka yawmal kiyamati ranar tashin alkiyama shine ake kiran sa libasu takwa mun gane wannan ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai yi ado a masu tsoron Allah ai akwai hadisin da yake cewa za a sa wani mutum akan mimbari yana haske ga sutura ga komai annabawa da shahidai ma suna sha'awan wannan matsayin nasa to wannan kwallon da za a yi musu wannan adon da za a musu saboda tsoron allansa ranar lahira wannan shine ake kiransa libasu takwa tsoron allansa ne ya sa masa wannan kayan ranar tashin alkiyama mun gane haka saboda ka ikrima ya ce wannan shine abin da ake nufi da libasu takwa yawwa lana yana ranar tashin alkiyama ne wannan riwaya ibn abi hatim ya rawaito shi wa qala zaid bin ali wa suddi da zaid bin ali da suddi da qatada da ibn jurayj suka ce a'a abinda ake nufi da libasu taqwa al iman imani shine libasu taqwa idan mutum ya samu imani kammalalle ya samu imani cikakke ya samu libasu taqwa domin zai kare shi yadda sutura take kare mutum ba za a ga al'aurarsa ba ta kare shi daga sanyi ta kare shi daga zafi ta kare shi daga menene shi ma imaninsa zai kare shi daga sharrin shaidan zai kare shi daga son zuciya zai kare shi daga wato kenan abubuwa wanda suke miyagu wakal al-aufi al-imam al-aufi yake cewa shi kuma riwaya daga abdullahi dan abbasin abinda ake nufi da libasu takwa wanda Allah ya ce ita tafi alkhairi shine al-amalu salih aiki na gari mutum ya aiki wanda yake mai kyau amalin salih shine aikin da za a yi shi dan Allah a yi shi kuma yanda Allah madaukakin sarki ya ce a yi to wannan shine ake kiransa amalin salih a yi shi yanda shari'a take so kuma a yi shi dan Allah wanda shi ne auna salih to duk wanda ya samu wannan ya samu libasul takwa da ake abin nan sannan wanda riwa daga ibnu abbasin ya ce a'a huwa simatul husn shine kyawawan hali kyawawan hali ba san ka da ƙarya ba ba san ka da hayinci ba ba san ka da zamba ba babu yaudara babu girman kai babu kofe ba hasada babu duk wasu miyagunka kuma kana da alkhairi kana da kyauta ba ka da rowa ba da irin waɗannan kyawawan hali shine ake kiran sa libasu taqwa to in mutum ya samu libasu taqwa Allah ya ce zalika khair wannan shine abin da yafi alkhairi kidan kaga wayannan suturori da muka faɗa duk gaba ɗaya su idan mutum ya ɗauke su ya sifatu da su to ya fi wannan zai je ya sa shadda kowane yadi ɗaya dubu ɗari ya kawo dubu yadi goma a masa manyan kaya ya fita wannan ɗin a gurin allah maɗaukakin sarki banza ne akan wancan wanda yake mai yagaggen kayan ko وما زهد التقي بهلك راس وليس بلس اصواب غلازي sa manya manyan kayayyaki da barazana ba shine takwa ba ba shine takwa ba walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa idman at taqashshi fi lahadi mutun ya zama yana jin tsoron Allah a maganganunsa mutun ya zama yana jin tsoron Allah a ayyukansa wannan shine ake kiransa wato kenan takwa to wannan suturar ita tafi alkhairi wata rana wani mutum ya taba wucewa da manya-manyan kaya akan doki ya sha ado dokin shi ma ya sha ado yana tafiya yana tinkafo kusan doki kansa wani lokaci shi ma yana daɗa zuga mutum in aka masa wannan kayan yana tafiyan takaman nan yana tafiyan takaman nan aka ce wani ya ji daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani mutum ya ce wallahi wannan da kuke ganin samarar kayan nan guda ɗaya ya fi irin wancan cikin duk duniyan nan saboda wannan yana da libasu takwa wancan kuma abin nan sannan wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ɗaya daga cikin yara guda shidda da suka yi magana tun suna raggan goyo akwai yaren yaron da mamansa ta rike shi tana shayar da shi sai wani mutum ya zo ya wuce ya sha manya-manyan kaya akan doki yana tinkafo da matar da ta ga wannan sai ta ce ya Allah wannan dan nawa kame da shi kamar wancan shi ma yaro sai ya daina shan nono sai ya ya kalle mutum ya ce Allah kar kame da ni kamar sa kar kame da ni kamar sa wannan kuma zai da shi to ban ji bana so kar kame da ni kamar sa can sai ga wata mace an tabo da ita ana mangaran da ana ce banza ma hukunci kaza kaza kaza ta ce Allah kar kame da dana kamar wannan sai ya daina shan nono ya leko ya gani sai ya ce Allah ka sanya ni kamar sa ka ji ba yaro me muna jayayya da kai kana shan nono na ga mutumin kirki na ce ga yace hawa ne din banza ne wannan din ita ce mumina ta gaskiya sharri ake mata saboda ba ta da gata ba ta da kaza ba ta da kaza amma bayro Allah ce mai tsoron Allah saboda haka tsoron Allah nan a cikin zuciya da ayyuka wanda suke kyawawan nan domin duk wani abubuwan da muka karanta a matsayin libasu takwa ikhtilafat na ruwayat ne dukkan su zaka ga suna centralizing akan abu da shine mutum ya zama mai kirki mutumin kirki ya yi aiki na gari duk anan haka suke to wannan ɗaya mutum ya same shi na farko zai samu kana'a a duniya da duk abin da Allah madaukakin sarki ya bashi ko da yawa ko ba yawa yana da wannan kana'a a zuci don haka zuciyarsa ba za ta rika bugawa ba saboda rashi wani abu makamacin wani na biyu zai rika tafiya ala siratin mustaqim domin Allah madaukakin sai zai rike haskaka masa gabansa tuntubansa zai zama dan kadan na uku duk abin da yayi na tuntube din Allah zai na gafartawa mu anan ba za mu yafe ba sai mu daga cewa ba washi ana mai tsoron Allah ba nan yayi kaza nan yayi kaza kuma Allah ya gafarta masa ba mu sani ba Allah madaukakin sarki zai gafarta masa sannan daga karshe Allah maɗaukakin sarki zai yalwata masa kabarinsa ba zai sha wahala a kabari ba ranar tashi kiyama zai masa wannan suturar da ake magana libasu takwa din sannan mako masa zai zama shine aljanna kaga shine duk abin da ake abin nan libasu takwa zalika kai ko Allah ya ce wata zawadu fa innaka razad at-taqwa ku yi guziri amma mafi alkhairin guziri shine me tsoron Allah maɗaukakin sarki shine tsoron Allah maɗaukakin shi kuma wannan lamari na tsoron Allah koyansa ake yi ba rana ɗaya ke sa ba koyar sa ake duk abu na tsoron Allah ka jarraba ka yi ka daure ka yi ka daure ka yi fa tashabbahu illam takunu mislahum kwatantawa za ka yi ka dage ka koya ko da kai ba kai kaman wa'ancan din ba kai ma ka koya inna tashabbaha bil kirami kiram ka gani ka zama kana kwatanta aikin da mutanen alkhairi suke yi kana kamantawa duk gurin alkhairi ana ganin ka duk gurin sharri ba a ganin ka kana kokari iyakar kokarin ka don shi hakan din ma karimci ne a gurin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki sai ya tashe ka tare da su ko wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaka ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa sunna ulaka rafiqan ga annabawa ga salihai ga menene za su tafi aljanna kai ma kace kai ma shiga tare da su me kake jira bi su to me ya rage eh ko ba a ce kai ne annabin ba ba a ce kai ne shahidin ba amma dai sun yi tawagar su za su tafi aljanna aka ce kai ma shiga wuce ku wuce tare me ka rage eh ba dole sai ka kai kamar su ba tunda dama can Allah madaukaki zuke bai yi ka su din ba yawa amma ana son ka zama an tattaf asararun ka zama kana bibiyan wato kenan digadigen su inda suka taka nan ma kai ma kai kake takawa kan inda hanya ta kai su kuma kai ma nan za ta kai ka mun gane wannan walwa su ta kawo zalika kair saboda haka sutura ta tsoron Allah madaukakin sarki wannan ita ce tafi alkhairi zalika min ayatillahi wannan yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki la Allahum yazakkarun Allah ya saukar da sutura daga sama shi ne ma'ana ya saukar da asbab sabbubanta da abinda za a yi zare da shi abinda za a yi kaza da shi abinda za a yi kaza da shi a yi sutura wannan yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ko mutane sa dauki gargadi la'allahum yazakkaruna la'allahum yazakkaruna yana ijiyar da mu cewa mutane asalin su dukan su mu'minai ne amma suka manta sai a tunatar da su wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina lokaci to alhamdulillah za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ba mu ladansa allah samu aiki da shi abinda muka kuskure allah ya gane da mu kuskuren ya kuma yafe mana akwai tambaya ko